الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم جماعة المسلمين أموانا الحمد لله المولي والله wanda ya mutum adam masu karama wanda ya karama wani adam gode wa Allah wanda ya ba mu imani da zamin amalu a musali a ce za ka kai mu bari gode wa Allah da ya da wani wanda da kai ya zo shi ne mai gidan shugaban annabawa duka gaba ke da yau mai tsufar da wani su imani shi ne limamin annabi Muhammadu ke nan sallallahu alaihi wasallam gode wa Allah gode wa Allah ne babu littafi wanda babu kamarsa alkur'ani kenan a hannun annabi da babu kamarsa gode wa Allah dan sai Allah ya dawo da mu in za mu shiga cikin ramadana muna roƙon Allah Allah ya sa mu da cikin waɗanda za a yi musu gawara waɗanda za a yanka da su da wani shiga wuta albarka da sallallahu alaihi wasallam ya jama'a ya wajaba gare mu gyara zuciyoyinmu don mu fuskanci alherin nan da zai sauka gare mu a cikin watan ramadana ita zuciya idan an wanke ta ta yi kyau to dukkan maganganun mai ita za su yi kyau duk halayen masu ita za su yi kyau duk ayyukan masu ita za su yi kyau amma in an bar da a gurɓace a lalace to dukkan halin mai ita zai yi muni magana mai ita zai yi muni aikin mai ita zai yi muni to da haka wanke zuciyoyi shi da mai ake wanke zuciya ne allah ya bayar ya ce a tsara أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر yace ya kai ɗan adam ya duk wanda ya kamata ya ji irin wannan magana ka riga karanta alƙur'ani ka gyara sallah in ka karanta ka yawan karatun ƙur'ani ka gyara sallah to ita sallar nan za ta hana ka duk aikin zaben Allah ko da malai ba su maka wa'azi ba kuma ana wanke zuciya ne da zikirin Allah ko da haka a gyara zuciya a fuskanci Allah a karbi alherin Allah musibin da suka same mu zamani yanzu a zamani yanzu zamani yanzu dukkan wanda gani mai iko a duniya to almajirin nasara ne ko da zaran ingilishi ko da zaran faransa ko da zaran belgium haka dai su ne allah ya kaddara su suke mallaka kasashen duniya a yanzu duk wanda ba da ilimi na zamani wanda ake samu wajen nasara to ba zai zama komai a ƙasarsu ba ba zai zama gwamna ba ba zai zama minista ba balle ya zama shugaban ƙasa to zama wani almajiran nasara su suke mallakar duniya shi yasa take tafiyar da kuke ganin nan domin ko da almani dole ne ya ɗauki halayen malaminsa ko ya ki ko ya so zai ɗauki waɗansu da yawa za ka ji musulmi ɗan boko an karanta wata hadisi sai ce wannan hadisin ba gaskiya ba ne annabi ba zai faɗi wannan ba ka ji wani iliminsa ne zai hukunta ilimin annabi to irin waɗannan abubuwa kuma aka koya musu rena malaman alkur'ani kowa yana da daraja amma ban da malamin alkur'ani sai dai kaɗan kaɗan daga cikin masu imani daga jinsu su suna girmama malaman alkur'ani amma sauran wada musulmi jan boko sun yi imani da alkur'ani amma ba sa girmama shi yadda ya kamata tun suna ƙanana aka koya musu yana malaman alkur'ani samarin yan boko ƙanana in suna wasa in ɗayan su yace kai kai ga madana ta waje ba malam bane malam arabi ne to daga nan an dinga rena malami kenan har a tashi to irin wannan shi ya jawo na wasu bada'o'i da yawa abinda Allah ya girmama ne kai kuma ka rena shi to Allah ya kiyaye mana kasashen mu Allah ya yaye mana bada'o'i Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarra mu Allah muna roƙonka albarkar darajar darajar annabi Muhammad albarkar darajar alqur'ani mai girma albarkar wannan wannan da ya kunso da alqur'ani mai girma albarkar shi jihar shi Ibrahim Allah ka dube mu da idon rahama ka yaye mana bala'i a Najeriya ka saukar mana albarka da kujin hankali da zaman lafiya a Najeriya albarka wannan alqur'ani albarka wannan Ramadana albarka waɗanda muka ambata Allah ma zala ya ce lafu ne ta ce ta fi ma da wata da ke ta ji ila ta ji ta ji ma da ke ta ji ma da ta ra ta ka ta ji ta ji ma da ku ta ra mu na da ku ta ji ta na mu da kuma muna mara muna mara ba da bakin mu masu nisa mutanen Burtaniya da mutanen Senegal da mutanen da suka zo daga Amerika su biyu duk dai wanda ya zo daga nesa da kusa duka sun zo saboda girma alkurani Allah ta kawo da alheri barka da salam Allah yana kira mu na ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah Allahu huwa al-ghaniyyul hamid kalma kira da ya ayyuhan nasu girmamawa ne Allah ya nuna mu mutane mu ƴaƴan wani babban mutum ne daga cikin manyan bayansa wato annabi Adam da annabi Nuhu iya wannan kira ta gaba daya ya ayyuhan nas ga wanda kalmar ta zo da 20 a cikin alqur'ani ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne masu bukata wajen Allah tare da komai yana bukata wajen Allah amma sai a kira mutane ka ce su ne masu bukata wajen Allah saboda zamanwansu sun fi kowa daraja akwai dabbobin da suke cin nama amma da ganye da jini suke ci ba sa damawa ba sa soyawa amma dan adam in zai ci nama sai ya dama ko ya soya akalla sai ya gasa akwai dabbobi masu cin dawa da shinkafa da masara amma sai haka suke cin su ɗanye amma ɗan adam ɗin zai ci waɗannan abubuwa sai an gyara to darajojin ɗan adam ɗin suna da yawa ko da yake wanda ya fi girma a cikin su wanda ya fi tsoron Allah inna akarwakum inda Allah atqaku an kuma fuqara ku ne masu bukata ila Allah samuwan mu gaba daya tana hannun Allah ne idan Allah ya dauke samuwar minti ɗaya ya yi yawa sai ga ba kowa Allah ya ɗauke sabuwar ha kuma in arziki ne yana hannun Allah in ya ɗauke shi kenan nan dan sai gaskiya ta zo haka lafiya tana hannun Allah ne da ya ɗauke nan dan sai ga ciwo ya zo kowane lokaci muna da bukata wajen Allah kowane lokaci a cikin kowane abu abdul fuqara Allah wallahu shi Allah huwa shi ne argani wa wadaci gabarin komai da komai zamaniyun al'adamina ya wadata gabarin halittar ma gaba ke ɗaya da yi da yin ta ma duk gaba ɗaya ballin bauta mata la tanfo ufa an wada ta turul matiya wallahi Allah huwa shine arani mawadaci da zatin sa gabarin kowane abu alhamidu wanda yake abun godewa sama da ƙasa komi da komai yana gode wa Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kome yana tasbihi yana gode wa Allah ko rani shi ne mawadaci wadata ta itlaqi ta zati ha kuma alhamidu an godewa a wurin dukkan halittu Thank you. يجاوزكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إن يشاء إن الله يأتوا يذهبكم زي تبيتكم لندن يذهب بابكم يأتي بيتكم وياتي زي بخلق جديد هل تتابوا باقوبا وما ذلك على الله بعزيز wannan abu bai da wani wuya a wurin Allah kaga lokacin da Qur'anin nan yake sauka su Abu Jahal da sauran manyan kafirai su ne manya a Makka duk Allah ya tafiyar da su ya kawo masu faɗin la ilaha illallah suna sallah ya shiga Makkan da su aka koyawancin duniya wannan ba wuri mai wuya a wurin Allah ba ولا تزر واقرة وزر أخرى وإن تدع مصطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
wala ta ziru waziratun wizra ukra wato rai mai yin laifi wata rai ba za ta ɗauke mata laifinta ba wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai idan ka karanta wannan aya cewa nafsun waziratun rai mai ɗaukan laifi ba za ta ɗauki laifin wani ba in ka koma wani wuri da waɗannan kafurai suke cewa ku je ku yi abin da ga dama za mu ɗauke musu za mu ɗauke musu a tsarin ma a tsarin za su ɗauki nauyin nasu nauyin na waɗansu bai canja da wannan ba wato ainihin akwai kafirai mai koyawa mutane kafirci to kafircin da ka koyawa mutane laifin kafircin ka naka na kanka yana kanka kuma za ka ɗauki kafircin waɗanda ka koya musu kafircin ba tare da an rage waɗancan wani abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah ولا يخف من عذور شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من أمر بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزار شيء duk wanda ya koya wa mutane abin kirki zai zama kaddamu a zarar kenan duk mutane da ka koya musu alheri ka koya musu karatun qur'ani ka koya musu ibada ka koya musu hanyar bautan Allah to kai naka wanda kai ladanka yana nan ko waɗanda ka koya wa duk lokacin da suka yi sai a ɗauki ladansu amma ba za a rage ladansu da goro da ƙara maka kan ladanka kai da ka koyar musu ba za a rage nasu ba a kamar nasu za a ɗauko a ƙara maka kan naka yanzu ka gani mu yan tijaniya duk wannan ɗariƙa da ya karanta istighfari ɗari salafiyar nabi ɗari la ilaha illa ɗari safe da yamma ladan da za a ba shi sai an ɗiba wa shehu tijjani irinsa tukuna an sa masa an sa masa a kawun nasa sannan kuma a sa mana amma ba za a rage namun don a ba shi nasa ba miliyoyin duniya da suka yi istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shehu tijjani wanda shine malamin su a wannan shine muallimul khairi ya koya wa su wannan alheri kullu in sun kai sai Allah ya dai bilada ya sa wa shehu tijjani haka kuma shehu ibrahim haka kuma mu almajiran su da muke koya wa mutane ta hanyar su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan almajiri yayi bara matar gida ta tura yaro ya kai masa abinci to Allah zai bai wa mai gidan ladan nemo abinci Allah zai baiwa matar gidan ladan gyara abinci Allah zai baiwa yaron ma da ya kai abincin wajen almajiri da annabi ya wani haka zai ce alhamdulillahi alladhi lam yansa kadamana kai ku gode wa Allah Allah bai mance yaran ma da kuke aikawa su kai sadaka a waje to haka kuma wanda ya koya mutane sharri in ka koya mutane kafir da musulmi ka koya musu zagin bayin Allah ka koya musu rena malaman alkur'ani a zamaninka abin da kai an rubuta maka waɗanda ka koyawa in sun yi a bayanka nan ma duk sai an rubuta musu an rubuta maka ba za a rage musu nasu don a ƙara maka naka ba to da ga mutanen su kokarin yin alheri da koyar da alheri su ne zanki sharri da koyar da sharri idan mutum ya mutu ma za a bi shi da wannan da wannan abin da ya koyar din abin da yasa ake tsoron koyon sharri da koyar da sharri kenan annabi yana cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu yayye daga cikin ku wanda ya koyi al-qur'ani yake koyar da shi kaga an koyar da alheri ne kenan iya jazim kuma ya tafi kalgin jami'in وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى rai mai rai wanda ba ta laifi ba za ta dauki laifin wata rai ya zama nata ba a sai dai in ta koyar da shi a ba ta ladan koyarwa wala taziru waziratun wizra ukhra wa in ta kuma saratun ilahi liha idan rai ta dauki nauyin zunubi yayi mata nauyi sai ta ga wani mutum ko uba ko da ko ko ko mata mutum ko ne Allah nauyi zunubi ya yi mini yawa a rage mini mana ka ɗauka mini da aini ma nawa ya ishe ni ba ba dama a rage a dora wani laifin da kai la ita kuma garin da yahi liya la yuwar minu shay'un ba za ba za a ɗauke mata komai cikin nauyin ba o yin kare za ku ba ko da mutum ɗanka ne ko ubanka ko abokinka ko matarka in nauyin zunubi ya yi maka yawa a lahira kana ɗauke da shi niki niki ka gari ka ce rage mini mana to ba zai rage maka komai a ciki ba walau kana za ku rube ko in ta kuma zara su shahi miliya da hanyar wani walau kana za ku rube inna ma ta zuru إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي وإنما تزكي نفسي وإلى الله المصير يا رسول الله mutane iri-iri ne gargadin ka ko ka yi gargadi ba wanda zai ji gargadin ka sai wanda yake jin tsoron Allah wanda ba jin tsoron Allah ko ka masa gargadi ba zai ji ba wato kundansa na ciki ya mutu zuciyarsa ta ciki ta mutu ba zai iya jin gargadin ka ba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi iyakan wanda zaka masa gargadi gargadin kai amfane shi sai dai waɗanda suke jin tsoron Allah ubangijin su ba su ga azaba ba aka ba su tsoro da azaba ba su ga Allah ba Allah ya ce musu ga yadda za su yi ga yadda za su bari suka yadda to su ne za ka yi wa gargadi gargadin kai amfane su wa qamu salah amma duk da haka ba in ka yi da'awar kai na Allah ne kana tsoron Allah ya duba ka kana sallah kana kiyaye sallah idan baka kiyaye sallah to ko ka ce kai mai tsoron Allah ne Allah ya karyata ka ya ja masu tsoron Allah sifofinsu irin wannan ne suna jin gargadi kuma suna yin sallah wa qamu sala wa man tazakki ya jama'a ku kokari tun daga yanzu ku tsarkake zuciyoyinku ku tsarkake halayenku ku tsarkake maganganunku ku tsarkake ayyukanku kuma ka zake ba ita ta ke duk wanda ya gyara waɗannan ya yi wa kansa ne domin kar ya je ya ɗebi zurubai ya je lahira yana ne wanda zai rage masa ba zai samu wanda zai rage masa ba wanda zake ba ita ta ke wai da lahil masiru ku sani ba za ku koma ga Allah kuma suna ga Allah ne ya jawa musulmi wannan alkur'ani da ake karanta mana more ba ake karantawa domin wanda suka mutu sun riga sun da abin da aka karanta musu ko sun bi ko wasu sun gani sun ga ƙarshen lamari inna da fara lafi na yi wa inna fujjara fi jihil kuka karshen lamarin da aka gaya musu wanda ba su zo ba kuma ai ba su zo ba sai da ya karanta a ajiye musu sai sun zuwa isar musu amma su masu rai in ka ji an ce in mutum ya yanka zai zama dan wuta to ka ne san jawo in ka ji an ce in mutum ya yanka zai zama dan aljanna to kai kokari kai abu domin da da kai ake kai mai rai wanda ya mutu ya gama ya gani da idonsa wanda bai zo bai zo mutu kunna inna ma tunzila sharufin aqamu sara wanda take bai wanda ke koyoyin da ilmasir makoman mu gaba daya zuwa ga Allah وما ينزل الأبي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الهرور abin da ya sa na ce muku ku maza maza ku tsarkake zuciyoyinku ku tsarkake ayyukanku ku tsarkake maganganunku tun daga yanzu ku yi wa kanku dabara wa ma ya tsaye labewar basiru duk wanda ake masa gargadi baya ji baya yadda to misalin sa kawan makaho ne wa ma ya tsaye labewar basiru kasan da makaho da mai gani ba ta daidai in ka je neman aure an ce maka ga wata bazaura mai kyau mai gani an ba ga wata yin fitowa mai kyau makauniya kaga ba za ka auri makauniyar ba sai mai gani in an ce ga direba gwani ne a mota amma yanzu ya zama makaho ga direba kuma gwani ne a mota da idonsa ba za ka yi makaho ya maka tuki ba kuma an ce lamar basir wani zuru ma tura to kafiri shi ne ake kiransa makaho baya ganin hanyar Allah musulmi shi ne mai gani don shi ke ganin hanyar Allah a masu laya wadda rafon masu laya wadda basir wadda zulman wadda dur haka kuma duhu ba za a daidaita shi da haske ba duhu shi ne kafirci haske shi ne musulunci ko kuma duhu shi ne fajirci domin akwai wa da gani wa da gani idan mutum kamiri ne ya zama babban wa kenan a cikin duhu shine mujirin mai girma shine zalim mai girma akwai ganinsa kuma musulmi ne amma abubuwan da kafirai suke yi aka hana musulmi kar ya yi kamar ƙarya kamar zalunci kamar zina kamar haɗa wuri irin waɗannan shi musulmi ne amma bai daina ba to shi kani ne ba wa bane zai raka kafirin dai a lahira amma ba za su zauna tare ba shi zai fito ta yi rikin ba mai kyau ba ce tun da yake cikin wuta za a je a ruzu billahi wani zulma da wani nuru a kuma fajirci mutum ba kafiri ba ne amma fajiri ne abinda Allah ya hana a yi duka shi yana yi amma musulmi ne yana neman mata yana nuru yana shan giya yana ƙarya yana girman kai yana haɗa wuri yana yin abubuwa marasa ki amma musulmi ne to shi ma fajiri ne amma ganin kafiri ba kafiri ba ne wani zuru masu rarru wani zillu wani harur haka kuma ga inuwa mai sanyi mai daɗi ga wancan ko wuri ne mai zafi to su ma ba za su yi daidai ba da inuwa da wurin zafi ba za su yi daidai ba والسلام البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحروب وما يستوي الاحياء ولا الاموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
أما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يحب من يشاء وما أنت بمسير من في القبور haka kuma kamar yadda muka misali cewa da makaho da mai gani ba za su yi daidai ba da duhu da haske ba za su yi daidai ba da inuwa da wurin zafi ba za su yi daidai ba to haka kuma al'ummatu al-haya'u wal ramwatu al-haya'u masu rai da ma- matattu ba za su yi daidai ba musulmi mai rai ne kafiri matacce ne ba yi da amfani a duniya saboda haka ne ma in ya mutu in aka tafi da ransa sama sai a buge ran a kuma da ita ƙasa dama ina raye din akan matacce yake tun da bai da amfani a fadan Allah amma yanzu ila haya uwar lamwat da rayayyu da matattu ba sa daidai musulmi mai rai ne kullum yana fadan Allah yana ganawa da Allah ba musu hijabi kafiri ko matacce ne bai san ko ina ba sai duniya da duk ya mutu shi kenan sai wuta masu da ya wannan mu'ad inna Allah ya zuma yaka wa anta al-muslim man tabu inna Allah ya zuma yaka amma saura ne duka Allah ko mina hannunsa ne da kafirtar da kafiri da musuluntar da musulmin da baiwa mai makaho ido da ko baiwa mai matacce rai da duk suna hannun Allah wani hadisi da yake cewa da shiriya da bata duka shirya ba ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hannun Allah shi ya tafi sanadi ne bata baya hannun shaitan yana hannun Allah shi shaitan da ya sanadi ne komai na hannun Allah komai na hannun Allah ma zai la yau da wani inda na su mai sha wa ma an ta muslim man fil kubur idan mutum ya riga ya mutu ya shiga kabari ba za ka je da shi magana ba amma lokacin da aka kashe kafurai a badar aka zuba su a rijiya kalif annabi ya zo ya tsaya kan su su matattun arnan yana kira ina abu jali ina shaibatu ina wane ne ina yana kira manyan kafurai da suke cikin ramin sai mu dai mun yadda mun tarar da abin da Allah ya mana alkawari shi kuma kun san da abin da Allah ya muku alkawari sai aka ce sai sahabiya ko sahabi sai ce masa ya rasulullah matattu kake magana da su annabi ya ce ai ba su ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai ba su da iko ne su mayar sallar kotu hali hali ne amma da wani mafi kogo ina sai da kai ne بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وتكي أيتك إذا أيتك الله إن أنت ما أنت كذا إلا نذير كيوي mai gargaɗi ne ma'anan gargaɗi ka gaya wa mutum bala'i da ukuba da azaba da za ta same shi amma nan gaba to shi ne nazir wato gargaɗi kenan amma in ga shi ga abin mutane to ya zama ina sanarwa kawai ba gargadi ba sanarwa kawai amma in akwai lokaci to zai shirya kafin lokaci ya gyara aikin da ya bata ko da yake bata wato shi ne nazir kana da dama ka gyara aiki kafin lokacin da aka gaya maka zai zo amma idan abu ya zo ina ake ce masa ba in zara ba inna arsalnaka bil haqqi Allah yana cewa annabi inna mu arsalnaka mun aike ka bil haqqi da gaskiya shine alqur'ani addinin musulunci bashiran kai albishir ko wanda suka yi da maganar da suka yi imani wa nadiran kuma kana gargadi kana bada tsoro kana woni wa mutanen da suke karban maganar ka inna arsalnaka bil bashiran wa nadira wa in min ummatin illa qara biha nadir kuma wannan al'umma kadai ba kowace al'umma tana rubutai yanzu ka wuce sun zamanin adam har kawo yanzu ko jar'uma mun aika mata da wanda ya maka gargadi inna arsalnaka bi tawfiqin wa nadira wa in min ummatin la khalaqa nadhir ko jar'uma mun aika mata da wanda manzo mai gargadi كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير يا رسول الله karka damu duk mutanen makka sun karyata ka karka damu in sun karyata ka to karkar da wallazi na min kabri wadanda suka riga su kamun su zo sun riga sun karyata annabawan su amma menene ya faru abin da ya faru da wanda suka yi da ba shi da kyau kuma abin da ya samu kawo nurin au kawo hurin au kawo tare ba su da kyau wai mutum mun la karafiya da ni yukazzibun wa qad kazzabu lahum ja'alu rusulun bil bayyinati wadanda suka riga su sun karyata annabawansu annabawan na su zo su bilbaina da hujjoji su ne mujiza gurguruguru ga sunan asiri cewa wannan mutum duk abin da ya faɗa gaskiya ne daga Allah yake in ba haka abin da yin nan kowa ya irin sa mana kamar na ga misalin mutum ya sa duwatsu ka yi jira kuri mana kuri ya aida daga yanzu nan ina zai iya ko ko sanda ta zama ƙaton maciji kamar tana haɗiyar manyan duwatsu ba zai iya a ga su nan dai mujizoji iri iri manzanni sun zo da su sunna musu bayyana da mujoji wa bin zuburi sun zo musu da littattafai wa bin zuburi bin kitabil muniri sun zo musu da littafi mai hankawa a taura kenan domin a taura ana yi wani kirari kusa da kirarin alkur'ani biya an wani kiran ita a taura kenan wurin zuhuri wato su lulun su ibrahima gudun ko su musa wato littafin annabi musa da littafin annabi musa a taura kenan da littafin annabi isa injila kenan da littafin annabi dawud zabur kenan da wani kitabin muniri ne ما قتل الذين كفروا وكيف كان نكير da manzannin suka zo suka yi gargadin wanda suka karba sun ga amfanin abin tun daga duniya su je lahira su ga aljanna la qawlun alaihim wa la hum yahzanun su je gidan da ba tsoro ba bakin ciki sai daɗi iri iri sun tafi can sannan wanda su ƙayyata nan da nan na kama su na harakar da su na kama su na harkar da su na riga na yi bayanin ko waɗanne yadda na harkar da su ko waɗanne da zunubin su aka harkar da su wuzurwin jami'in sun ma kattun lalle na kafa sannan na kama kafiran su na harkar da su kowa ya ji yadda na na yi bayanin kullum ba kai ba ka na ke kaka ta gani lokacin da nake musu gargadi ina in musu abin da zai faru ina musu inkarin in kuna kafirci ba ga abin da zai faru yaya kuka inkarin da zai musu na karsu yi karsu yi sai suka yadda suka yi yaya zama a ya zama daidai da yadda aka faɗa musu
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز ألم غفور تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدة بيض وحور مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء إن العزيز غفور يا كذلك يا رسول الله yaya ka gani Allah mai iko yana cewa alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an ba ga Allah ubangijin ka yadda ya sako ruwa daga sama ba aka rina fi samaratin sai muka sai ya bar maganan wancan ya dawo maganan tilawa aka rina fi samaratin sai muka fitar da samaratin abubuwan tsire-tsire mustalifan alwanuha wanda launinsu daban ɗaninsu daban ana da yi ya saukar da ruwa iri ɗaya a sama ruwan ya zo ya kan ƙasa ƙasa iri ɗaya amma kuma ba ce tsire-tsiren sun tsiro sun yi yaya wani tsirin sun fito wata kore ne har ya gama kore ne wani kuma ja ne har ya gama ja ne wani kuma da farko ja ne ya komo ya zama kore ƴaƴan kuma in sun fito ƴaƴansu waɗansu ba kwarra waɗansu zama jajaye kamar ‘ya'yan tsada waɗansu zama baƙaƙe kamar ‘ya'yan dinya waɗansu zama kamar ƙwarra kamar ‘ya'yan kaɗanya waɗansu in an sha a ji daɗi a rayu waɗansu wai an taɓa sai a mutu kamar a ci saiwar rogo da saiwar dankali da saiwar gwaza a rayu a ci saiwar lalle a mutu a ci saiwar kaɗanya a mutu a gidan dam a mutu amma duk ruwa ɗaya ne kuma ƙasa ɗaya suka tsotsa wanda ikon Allah wa yake da ikon yin haka sai Allah saboda haka muftalin rana launin su daban zaƙin su daban gardin su daban dajin su daban amfanin su daban wasu an yi su don amfani wasu an yi su don magani sai Allah وغرابيب مستوى الوانه ومن الجبال يولد البيض باوي غنيا يدا تيرا تيرا إن الله فالغ الحب والنوى ba ganyaye da karare da tsire-tsire kadai ba a hannuwa zuwa a judatun biyun akwai waɗansu duwatsu suna tare da juna kaga rabi fari rabi baki rabi ja kaga hanyoyi akan duwatsun iri-iri wata hanyar ya ce wata baka ce wata kuma irin launi a jiratun biyu wa da jajaye muktar rana wanda launin su daban-daban wa marabi su akwai wasu bakake irin ya aka fada aka fara faɗin irin din kama a faɗi bakaken wato irin shi ne garabi wa garabi su wa minan nazi ba wai tsirrai kadai ba ba wai duwatsu kadai ba wa minan nazi a cikin mutane ma wanda wa da sauran dabbobin duniya wannan ami da dabbobin nan guda hudu raƙuma da shanu da tumaki da awaki mun kai garwa da kaza ne su ma launin su daban amma kuma duk daga daga kasa ɗin suke wanda Allah wa zai yi haka sai Allah shi kadai wannan nazi daga mutane ma waɗansu jajaye waɗansu farare waɗansu yaro waɗansu baƙaƙe amma duk wasu ɗaya wasu ɗaya daga Adam da Hawwa suka gudu wannan nazi wadda wasu an kuma dabbobi za ga wani dabba tana tafiya da kafa biyu ga wani mutum da tsuntsu wata kuma tana tafiya da ƙafafu kamar sauran dabbobi waɗansu kuma na jan ciki ba su zama ƙafafu guda ɗaya ne haka dai suke wannan nasu wadda waru wadan ami haka kuma raƙuma waɗansu farare ne waɗansu ƙasa ƙasa waɗansu jajaye a su ma raƙuma ne haka shanu waɗansu farare waɗansu jajaye waɗansu wani irin launi yaro iri iri kamanni iri iri haka kuma tumaki akwai farare akwai jajaye akwai masu uda rabi fari rabi baki akwai kuma awaki ma haka akwai jajaye akwai bakaki akwai farare wannan abin da mutum ma ruka gani inna ma yashawa min ibadi ulama ku kokari ku ilimi in jalla ku kokari ku karatu ku san Allah ku kokari ku karatu ku san Allah inna ma yashawa iyakan mai tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayin Allah al'ulama umarawai malamai su ne masu tsoron Allah idan ka ga malami akwai ilimi amma ba shi da tsoron Allah to ba malami ba malami ba ne da malami da iliminsa ya ba shi tsoron Allah inna ma yafsha Allah min ibadi ulama malami mai bayyana sabon Allah bala'i ne a duniya domin shi malami an yi shi ne don an yi koyi a yi koyi da shi cikin halayensa da maganganunsa da ayyukansa a matsayinsa na malamai magada annabawa idan malami ya zama mai bayyana zaɓen Allah mai bayyana kaba'ira to shi kenan wannan ya ɓata duniya ya ɓata tsarin ilimi shi ba malami ba ne da malami ne da hali tsoron Allah dama fara wurin duniya malami wanda ba ji tsoron Allah da jahili mai tsoron Allah jahili mai tsoron Allah baya kusantar malamai suna ganin malaman mu aiwatar turi baya kusantar malamai yana ganin malaman mu aiwatar turi abu da zuciyarsa ta nuna masa shine mai kyau abu da zai ke shi ne mai kyau abu da zuciyarsa suna da ba kyau to shine zai bari shine ba kyau to shine malami mai malami mai sabon Allah da jahili mai ibada duk bala'i ne a duniya saboda haka a yi ƙoƙari a yi ilimi a yi ƙoƙari a ji tsoron Allah kuma tun kana ilimin ne za ka aikata ibadu don tsoron Allah ya zauna maka a zuciya amma tun kana yaro ba ka bauta wa Allah ko kana karatu ba ka bauta wa Allah kamar yadda abin da ke faruwa yanzu yan boko suna hana mutanenmu yin wazifa a makarantunsu a makarantun kuma ba nasu bane na gwamnati ne abin da ake karantar da su a wannan makarantar boko ma wato freedom of religion ba ayoyin alkur'ani yake ko wadanda su ba hadisi ba amma sun dage kan kan ya mutu ta mutu zai ba nan masallaci ko ba masallaci ba ne na gwamnati ne ko kuma suna gani ana yin wannan in dai mutane sun zo za su waje a kore su ta ya tada hankali wasu yan izala ne ba wanda zai mutu wazifa amma a masallacinsu akwai waɗansu wai jam'iyyar jam'iyyar musulmin makarantu to sun haɗa kai sun zama ɗan izala ba za su yarda a yi wazifa a makarantun boko tare da makarantun wani gwamnati ne ba nasu wani kuma abin da gwamnati dogara shi freedom of religion yancin addini ta ba su fi istigibarin su mana fi talatin annabi su mana fi lalata kuma ku je ku da abin da kuka gane muna zo gwamnati musamman muna so gwamnati ta sa doka cewa mai wazifa kar a tsangume shi a hana shi wazifa a makarantun boko yanzu haka yi kamar an haɗa baki da tun da yake emin da ake kiran su sun zama yan izala ba su yadda wani yau wazifa sai dai koma gida yi wazifa sai dai an dayi da wannan duka zalunci ne ba ƙur'ani ne koya musu makarantun boko ba dokoki ake so su sani babban doka ita ce freedom of religion su bari su yi wazifa su mana saboda haka muna gaya musu a fili gwamnati ta duba wannan ta janye ta sa su janye wannan su yan izala su ne boko haram ghafurun mai yin gawara ne wa musulmi mu'minai
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
إن الذين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين تني ودنا إن جاء الله يتلون كتاب الله ما سيوا كراتون القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة تني ودنا ما سكرن القرآن وأقاموا الصلاة من سيد الله وأنفقوا مما رزقناهم سنا ين صدقة زكاة سنا ين صدقة دوار تيمكو da gina makarantun karatun Qur'ani da gina masallatai da gina masaukan baki wa an ba gudu ma sirran wa alaniyatan suna yin waɗannan a goye da a bayyane duka suna yi wa amma ko masu sirrawa na ne da waɗannan mutane yarjuna suna jira suna ƙaunar tijarata wani ciniki tsakanin ku da Allah in Allah hashtare min al-mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna suna sauraron sakamako daga Allah domin Allah ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدون في سبيل الله أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ma'ana shirki tsakaninsu da Allah duk abin da suka yi nan Allah ya karba ya mai da shi da farinarsa ya mai da shi kamar ciniki suna nan suna jira riba ma'ana riban kuwa kowane guda ɗaya sai a ƙara musu tara a kai ya zama goma kowane goma ya zama ɗari kowane ɗari ya zama dubu har ninki ninki yadda Allah ya ga dama to masu karatu Qur'ani dai Allah yana yabon su anan yana yabon masu karatu Qur'ani yana yabon masu karatu Qur'ani saboda haka a rage rena masu karatu Qur'ani kuma a bar rena masu karatu Qur'ani domin ran da annabi ya yi wa'azinsa na ƙarshe ranar alhamis wato juma'a asabar lahadi in zai tashi kenan ya kira babban taro na ƙarshe ranar alhamis saboda ya ji dukkan madina hankali ya tashi ko ina za ka dadda mutane gungu gungu suna kuka gungu gungu suna kuka da ji labari ya ce a kai ni a kan mimbari a zaunar da ni ina kiran kowa da kowa aka kai shi aka zaunar da shi a kan mimbari aka ce annabi yana kiran kowa da kowa aka cika masallaci aka cika ko ina da ko ina annabi sallallahu alaihi wasallama ya gode wa Allah yi wa kansa salati da annabawa ‘yan uwansa ita ya ku jama'a na ji abin da kuke ciki ko ina kuna zama kuna kuka gungu gungu wai kuna jin tsoron annabin ku zai mutu to annaba mutane sun mutu ko annabin ku ba zai mutu ba dole annabin ku ya mutu to zan ba zan muku wasiya na riƙa sheku malaman alƙur'ani ku rike malaman alƙur'ani domin su suka haddace abin da Allah ya aiko da shi wanda ya girmama su ya girmama ni wanda ya wulakantar da su ya wulakantar da ni da ni wanda ya so su ya so ni wanda ya ƙi su ya ƙi ni kuma ku na haɗa ku da malaman ilimin addini domin su suke yin bayanin abin da Allah ya aiko ni da shi wanda ya girmama su ya girmama ni wanda ya wulakantar su da su ya wulakantar da ni wanda ya so su ya so ni wanda ya ƙi su ya ƙi ni to har ya ci gaba da wasiyoyi iri-iri na wajen mata yadda za a rike su da wajen bayi yadda za a rike su sallallahu alaihi wasallam to amma farkon wasiyar da dai guda biyun nan mu rike malaman qur'ani wanda suka haddace abin da Allah ya koshi ne mu rike malaman ilimi wanda su ne suke yin bayanin abin da Allah ya kusa to yanzu zamani ya kawo in kana son ka zama malami a jika to ka zagi malamai in kana so a san ka dai kai malami ne to ka zagi malamai ba ma kaɗai ba har shehu tijjani shehu tijjani a shekara bakwai ya tafi ƙurani ya shiga neman ilimi tun daga wannan lokaci yana da shekara goma sha shida aka yi masa aure ya saki matar ya shiga duniya kamun ya kai shekara ishirin da ɗaya shehu tijjani duk abin da ake karantawa na addini ya haddace shi radiyallahu anhu duk makarantar da ya in an ba shi labarin malamin ilimi in ya je ya saurari karatun a makaranta sai ya gane wannan malamin baya bukatar wani abu wurinsa sai dai malamin ne zai bukaci wani abu wurinsa shekara ashirin da ɗaya ba Allah wanda ya rena shehu tijjani ya zama yana zagin sa kaga ya rena duk guda biyu ya rena malaman alƙur'ani wanda shehu tijjani yana shekara bakwai sunan ga malamin alƙur'ani ya rena malaman hadisin ya rena malaman ilimin addinin tun da shehu tijjani ya gama haddace ilimin addini a shaidar zamaninsa radiyallahu anhu to yanzu ya zama wai in kana su a tanka to ka zagi waliyai ka kafirta su ka zagi malamai ka kafirta su ka ce yan bid'a ne bata su ne masu bazarwa zagin malamai shine abu to shi zagin malaman nan shi ya zama wani bala'i a duniya tunda an rena abin da Allah ya girmama idan da ya tuka kitabar rai sani wannan masu karatun qur'ani wa qamus salata masu tsaye da sallah wa amru ma zalnahu masu ciyar da abin da muka ba su na arziki ciyarwa ciyarwa na farilla da ciyarwa na talawa da taimako da ginin masallatai da ginin makarantun karatun qur'ani sirrin wa'adani da suna yin wannan sadaka da wannan ibadu sirrin wa alaniyatan farillai suna yin su a bayyane tadawa kuma a farillai suna yin su a bayyane don a shaida tadawa kuma suna yin su a bayyane da boye yarjuna suna nan suna jira suna kauran tijaratan wata wani ciniki da aka yi wanda babu tasgaro a ciki a kowane guda ɗaya ma ƙara musu za a yi mana ija abin da su da ashirar zaniya yanzu ya tallata wuri liwafiyar ujuran Allah zai cika musu ladan ayyukansu wanzi da min fadli kuma ya ƙara musu da fadalansa da farko ɗaya ya zama goma a ci gaba ya zama kowane guda ɗaya ya zama ɗari bakwai masu rulajen guna wa rafi da filakon ya bashi da bashi da fasalamin in kudu sun kuna da mai tahabba wa bari zai zama shi Allah wa sunan akwai wanda ƙarshe a kai inda ubangiji ta bari ka tara yake cewa duk wanda ya aikata guda ɗaya allah zai ninninka masa ba iyaka har a kai inna wa yau kasta bi nuna ajiyar hobi rai da ta yawon yawan tura waziran bakli innahu allah gafuru mai gawar da zunuban musulmi ne shakuru mai gode musu ya kai ayyukan su wanda suka hari allah ya sauri masu karɓar dariƙa ina kiran duk wanda ba a cikin dariƙa ya shiga dariƙa mai yake jira me kuke jira ba za ku yi gani ba kuna so a tashe ku a cikin wasu zakiri da za ka firin wasu zakirati masu jin dariga ai ba irin ku bane masu jin dariga su ne masu zagin waliye masu kafir da musulmi wajen jama'a su ne zunina su ne masu jin dariga ba irin ku ba ku karbi dariga tijjani ku zama istighfari da zani annabi lafiya da kyakkyawar mutuwa duk wanda yake so ya karba ga shirin ina ya shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyarar koli zai wani cikin dariƙa ma dukkan wani Allah muna son suna girma ba su kuma za a guda da sallah a yi da cikin jama'a maza kenan kuma za a girma iyaye musu biyayya maza kenan mata girma mazajen su kuma za a guda da jami'in wazifa jami'in zikirin juma'a maza kenan kuma ba a shan taba idan mutum ya rike waɗannan sharuɗan na faɗa duk inda yake na ba shi da riga shi jani ya tambayi wani mukaddami ya gyara masa ya gaya masa yadda ake yi yin wannan ya fi muku ku zauna haka kuna zagin juna kuna zagin malai kuna zagin wale kuna kafir da musulmi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da kasar mu mai ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana